أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta litini shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1400 da 47 da tsara kuma 23 ga watan 2 2026 muna cikin suratul waqi'a sura ta hamsin da shida jeren giyar surorin alkur'ani kamar yadda mala ya mana shimfiɗa a farko ita suratul waqi'a sura ce da take karantar da mu game da al'amuran da suka shafi tashin alkiyama kamar yadda aka san da ɗabi'un surorin makka cewa suna mayar da hankali game da abin da ya shafi alkiyama to ita ma wannan din dai bata fita daga wannan ba sannan surar ta raba mana mutane zuwa gida uku karkashin at-taqsimu thulathi tsakanin mu musulmi da kafirai ta raba mu gida uku biyu daga cikin musulmi ashabul maimana kima ashabul maimana da kuma wasabiqun as-sabiqun haka aka yi a farkon surar aka aka yi kuma a ƙarshen surar lokacin fadar sakamako kamar ka iya cewa farkon surar ya yi magana ne kashe-kashe ko rabe-raben mutane a lokacin rayuwa da aiki ƙarshen surar kuma sai ya magana a kan kashe-kashe da rabe-raben mutane lokacin karɓar sakamako kason ƙarshe bai saba wa kason farko ba saboda aljaza'u min jinsi da amal aljaza'u al-ihsani illa al-ihsan ko kuma kamar yadda Allah ya faɗa hadisi kudusi innama hiya amalukum usiha lakum to za mu tashi aya ta 38 ko ya sahabi da yami bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أصحاب اليمين لأصحاب اليمين في سدر مخضود وأصحاب اليمين هيك وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما نعم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب
بسم الله الرحمن الرحيم sai Allah ya sake komawa game da kaso na biyu cikin da- masu daraja cikin musulmi kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake cewa raja ila zikri manazil ashabil maimanati wa hum sabiquna ala ma taqaddama sai Allah ya sake komawa yayi magana game da ma'abuta dama wayannan ma'abuta dama malamin sun yi maganganu a guda biyu akan su wane ne ko suka ce su ne waɗancan ma'abuta dama da aka faɗa a can waɗanda suke gwane da as-sabiquna as-sabiqun wasu kuma suka ce a a nan ashabul maimana su ne wa'incan asabiqun asabiqun da aka faɗa a can don a kawar da tunanin da wani zai iya yi na cewa to su ba ma'abuta dama bane ba ma'abuta daman Allah bane ba waɗanda za a ɗauka bane a yi ɓangaren dama da su daga na kai su aljanna to duka sai aka kora wannan shubha cewa eh su din ma su ne kenan wannan na nuni na aka ɗauki wannan fassara su ma'abuta dama kala biyu ne akwai masu babban daraja akwai masu matsakaiciyar daraja Allah ce wa ashabul yamin da ma'abuta dama ma ashabul yamin me ka sani game da ma'abuta dama fi sidrin waɗannan mutane ma'abuta dama suna rayuwa tattare da ko cikin magariya shajarun naba bishiyar magariya mahzuni ita magariya aslan tana da kaya to sai Allah ya maza maza ya ce mafadud magariyar da aka dakushe kaya ba ta da kaya shi yasa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh ta hanyar ibn al-mubarak yake cewa sufiya safwan daga sa'ad salim ibn amir ya ba su labari yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna cewa inna la nanfa'u inna la yanfa'una al-a'rab sahabbai suka ce wallahi kauya wannan da ke zuwa ganawa da manzon Allah suna fa amfanar da mu saboda shi ba kawai idan ya zo shi bai san wani ladabin gari ba yace wa masailuhum irin tambayoyin da suke wa annabi yana amfanar da mu shine sai ba da labarin wani abu da ya faru wata rana wani ba kauye ya shigo madina sai ya zo ya samu manzon Allah ko ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah laqad zakara Allah fil qur'ani shajaratan mu'ziya yana cewa ya rasulullah ina bibiyar obdan na qur'ani to na ji kwanan nan Allah ya saukar da wata aya inda yake bayanin wata bishiya da za a ba 'yan aljanna amma wannan bishiyar mai cutarwa ce tun da nake jin kurani ban taba jin ya faɗi mai cutarwa ga 'yan aljanna ba sai wannan wurin wallahi zakara shajaratan fil qur'ani mughdiya wa ma kuntu ara fil jannati shajaratan tu'zi sahibaha ban yi tsammanin za a samu bishiyar da za ta cutar ba a cikin aljanna sai annabi ya ce mashi wa ma hiya wace bishiya ce kada sai ya ce mashi asidiru fa inna lahu shaukan mudiya magariya tana da kaya kayan kuma mai cutarwa fa qala sai annabi ce awalaysa yaqulu fi sidrin maqdud baka karanta ayar da kyau bane kai baka ji Allah ya ce fi sidrin maqdud kuma aka ba su wata magariya wadda aka dakushe kaifin kayarta khazalallahu shaukahu Allah ya dakushe tsini da sukar kayar bishiyar magariyar mutanen aljanna wa ja'ala makana kulli shaukin samaratan a wurin da kowace kaya za ta hudo sai aka dakushe kayar sai aka sa da a wurin sai ta yi ƴaƴa a wurin kaga ta fi duniya yawan ƴaƴa kenan dan ta nan duniya tana hadawa ne bainar shauki wal samara wanda tambutu samara da yabtuku samara sai ta fito da wani da sai tsiro a wurin daga nan sai yan aljanna su amfana da shi a nisnataini wa sitti wa sab'ina launa wannan tsiron da zai fito a madadin kaya ya kai launi 70 min sa'ani in ka kwatanta da sauran abinci ma fihi launu yushbihu al-akhir guda ɗaya ne amma yana da launuka sun kai 70 kowane launi bai kama da dan uwan shi ba ga ƙarshe dai aka fahimtar da bakauyen nan cewa wannan sidirin mafazud to magariya ce irin ta ‘yan aljanna mara ɗaya akwai bishiyar da ta yi kama da ita ita ce kurna wanda suke zaman karkara sun san magariya sun san kurna ina zai mutum ba ya kware sosai ba za a cuce ka naka ɗibo ‘ya'yan kurna aka baka sunan magariya za ka tafi kuma kana nan kana zuwa kuma sai da kayan kanshin nan zaka ga kurna kana nan suna aunawa da kwata da mudu da tiya in buhu kake so akwai ita ma ana cin kuma ƴaƴanta sai dai kuma amfanin da ake da magarya bai kai amfanin da ake yi da kurna ba ita larabawa na ce mata azzalu ko azzalatu lamun din mara shadda in ka ce azzalatu ka sa wa lamun shadda to batacciyar mace ko kuma batacciyar dabba amma sai da ce azzalatu mara shadda da ce to bishiyar kurna kenan to amma dai nan sidir ne sidir ne ɗaya ne daga cikin kayan amfani mai matukar amfani tun a nan duniya wasu malamai suka ce to ai shi yasa da mutanen saba suka bata wa Allah rai suka saba mashi ya kwashe arzikin amfanin gonar da ya ba ya canza musu da wasu da ya zo kan magarya sai ce to ita ma an ba su wa baddalna hum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin sai ce wa shay'in min sidrin qalil saboda tsabar amfanin ta sai aka ba su dan kadan can kuma sai aka koma sai aka ba su bishiyoyin tsamiya kuna da bishiyoyin apple da waye duk sai suka daina yaya sai suka koma bi- sai suka koma tsamiya ka ci ka sha ka yi tsatsar giya ma sai kunu dan zai wuya ka hango tsamiya a tuwo ko shinkafa zai wuya ko kuma ka hango tsamiya a ragadada zai wuya sai da sai cikin ka na ciwo ka dauki tsamiya balli hudu ka hada da wannan maganin ka sha sinadari ce to tunda sun samu ma Allah bari abarsu da chemical ku tafi can in suka dawo bai da ukkin udna akai musu to Allah ya ce fi sidrin makadud akwai bishiyoyin magariya makadudin la shauka fihi wanda ba su da gaya wa talhin wannan talhu jam'i ne na talha talha dai na sunan mutum wanda har sahabbai suna da sunaye sahabbai masu suna talha cikin tabi'ai da sauransu ga ɗaya daga cikin al'asharar sun rushe na biljanna talha ibn ubaydillah radiyallahu anhu wa qadhin da kuma bishiyoyin ayaba mafi yawan malamai haka suka fassara wasu kuma suka ce tsalhu ba ayaba ba ce wata bishiya ce mai 'ya'ya masu tarin yawa kuma takan yi 'ya'yan abinci amma dai za a ga galiban hata ma'ajin musamman da suka yi akan na kalmomin ƙurani suna duk siffar da za su baka siffa ce ta ayaba tsalhu bishiyoyi masu yawa na ayaba tsallahatu ayaba kwaya ɗaya ko bishiyar ayaba kwaya ɗaya to za a ba su salhin bishiyoyin shajarul mawdi mandudin wanda yake a cike dinji dinji bil hamali min asfalihi ila ala wanda tun daga kasan wannan gwanda ayaba ya'ya ne har sama kaga ta sha bamban da ayabar duniya ita ayabar mutanen duniya wani abu take hudowa da shi guda daya a kanta sai ta yaya ba kamar gwanda ba gwanda kuma a jikinta take yi to ita ma yadda ka san gwanda na ƴaƴa haka ayaban lahiyar ke ƴaƴa to kuma ga ƴaƴan nan iya idan ka masu yawa yace wa billin mamdud da wata bishiya mai faɗi iya idan ka la yarawna fiha shamsa wala zamharira dan aljanna ba su ganin rana kuma ba sa haduwa da jaura sanyi mai tsanani wa ma'in maskubin da ruwa mai kwarara wanda yake zuwa zuba jarin da'iman ko da yaushe ruwan aljanna kwarara yake shi yasa za gane ta tajiri min tahti al-anharu tajiri tahta al-anharu koramu ne ke gudana a karkashi sai ce wa fakihatin وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء
yace wa fakihatin kathira da kuma kayan marmari masu yawa nan ba faɗi iya adadin ba ma la maqtu'atin to ga abinda shi ma ƙarin ni'ima ne waɗannan dangogin kayan marmari lama kasuwacin wanda kowane lokaci na shekara ba sa yankewa yanzu kaga akwai kayan marmari da in ka nema yanzu 'ya'yan bishiyar da in ka nema za ka wahala ka ce kana son kaɗan yayin kaɗe za ka wahala ka ce kana son 'ya'yan ɗorawa ɗanyu ba za ka samu ba mangwaro da ya fara zuwa ko kuma nan da wata uku hudu shi ma in kafa a to amma kayan marmarin aljanna la mafatuwa ce babu lokacin da bishiyar za ta daina yaya kullum a yaya take su da kai kana son sabo barare in ka je akwai in kana son wanda ya nuna akwai in ka sana son wanda ya nune akwai bishiya ɗaya kuma kuma duka bishiyoyinka wa faki hakin kasiran nan kowace aka take la maqtu'atin wala mamnu'a sannan wala mamnu'a ba a hana mutum kazo za ka diba ta yau ba diba a ba za a yi maka irin na fata sale ba la hajurun wa lakum shirbu yawmin ma'lum ba za a yi muku haka ba kai kadai ne duk sadda ka ga dama ka je ka dibo kuma duk sadda ka je za ka samu Allah ya ce wa furushin marfu'a sannan aljannan nan ga ashabul yamin din can akwai shimfiɗu masu bisa katifa ce ba maganar inci ake ba maganar mil da kilomita ake ce bisanta mil kaza can za ka hau ka more ko yanzu aka eh, ce ka kwana a shagon sai da katifu zai ya ka kwana a guda daya saboda cire wannan aya kila sai ka hada bakwai takwas ka ɗauko wata akwa ka haye can sama kai ta birgimar ka ka more ko ban za ka fin safe wannan baccin da kai sai ka kwana bakwai kana iri idan ka tifa bakwai ka sa baccin kwana bakwai kai a kwana daya to yan aljanna saboda daga cikin ni'ima a daga katifar ka in ka je ka ga katifar mutum inci daya to to karfin shi inci ɗaya in ka shiga ɗakin mai babban karfi to za ga shi kuma inci goma ya ake magana katuwar katifa ka zo huta yan aljanna haka aka daga shimfidin su ala sururi aka dora su akan gadaje wal maqsudu bil furushi huna ma yashmulu nisaa abinda ake nufi da shimfida anan shine ya hada hada matan da aka ba mutum da ke kwana tare da shi akan shimfidar wal arabu tusammi al mar'ata firasha larabawa ga al'adar suna kiran mace firash yace wani fa ya samu firash bi ma'ana ta zawwada ya yi aure yace bi dalili kaulihi abin da yasa muka gane nan ma mata ake nufi ba sunan shimfidar da ba mata ba amma ne zai ce in ka ce mata ake nufi ga kuma ina aka kai shimfidar ta ce maka a'a ga kai ba gano balagar ba balagar ita ce ai haɗuwar shimfiɗa shine da mace akai ta aure yasa shimfiɗar gauro ai ka ga aftara ce inda shane aka hula aftar ko to aftar shimfiɗa ce ba mai sharawa ba mai gyarawa ba yadda ya batta dai haka zai je ya dawo ya cin mata shi kadai ciwon ciki ya dame shi ba mai miko magani ba mai miko ruwa ba mai daga waya ya kira mashi likita shi kadai ne to Allah yana nufi ne don a haɗa guda biyu a ɗaya a jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya a faɗa maka cewa ‘yan aljanna na da manyan katifu na alfarma iya alfarmar katifa shine akwai matar aure a tattare da katifar to shine aka haɗa ne to can a sama sai ce mana wa furushin marfu a an faɗa shimfiɗi da ya zo ƙasa sai ce inna an sha'ana hunna in sha'a to mu ne muka halicci matan da ke kan shimfiɗin nan in sha'a iya halitta mana mun samar da su iya samarwa shine alhurul ain min gairi wilada mata ne da muka samar da su ba tare da haihuwa ba ba haihuwar su akai ba kuma ba robot bane ba robot bane mutane ne na hakika Allah ya ga dama ya halicce su sai Allah ya ce
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا yace fajalnahunna abkara dukkan matan nan sai muka sa su suka zama ƴan mata azara ƴan mata ba zawarawa ba kullama atahunna azwajuhunna duk sanda mazajensu suka zake masu wajadu hunna azara wala waja za su same su a matsayin yan mata kenan matan aljanna ba sa zama zawarawa ko da za su shekara trillions ana rayuwar aure da su a ga wannan kwalitin ma sai dai a can nan kam sai ka ce fada ya faɗa siffar farko ta matan nan ‘yan mata ne sai ce uruba mata ne da suka iya soyayya kalmar uru daga nan ake tushensu ɗaya da kalmar al'arabiya al'arabiya kuma ma'anarta ita ce alfasaha zance mai daɗi to waɗannan matan muhabbibatun ila zauje hadi kalamiha tana nuna soyayya ga mijinta da daddaɗan zancenta za ta faɗa mashi maganar da ita kanta maganar ta ishe shi ni'ima ko ita aka yi maka rekodin ka rika dannawa a gidanka to kai ka more a ce bari a je wata matar aljanna ta ɗanyi rekodin ɗin kalaman soyayya a baka to la ana sa maka za ka dawo gida ka saki matarka sai kina ɓata man lokaci tafi kawai na samu rekod ba ki sauti ne ke ma ba za ki ji ba ita ma in ta ji maganar soyayyar wani namijin aljanna to za ta yi maka na matan zamani ta dora maka wuka ta ce in ka haihu ka sake ta in ba haka ba ta ja wuka to kaga ai kana da sauran amfani ko sai ka bada takardarta in mata ce takardu ne ka hada mata hadda na mota sai kai mata da sulani sasa ta yi gaba to matan nan urba wahiyar muhabbibatun ila zaujiha iskalla tana matukar kaunar mijin ta wuce so ta wuce kauna ta wuce bege ta kai bakar soyayya zama haka ake da su guda hudu ko akwai so almahabba kenan akwai kauna almawadda kenan akwai bege abin nan ashauku kenan wal haninu akwai bakar soyayya ita ce al'ishku wannan soyayyar ma an hana kaima wata mace ita kuma an hana wata mace ta wa namiji to da karka ji cewa akwai matar da in ba ta ba za ka rayu ba ba ta in ma da ita mahaifiyarka ce ita kaɗai ce kuma ita ma gida ta rasu in ma tana nan dai to ta manyanta ita ko to kagar to kuma sai ne sai aka duk wanda da zaka kawo maka gadagada sai sa aka baka sulhu da saki ba wai ana zuga aka sake ta bane amma dai kar ta hana ka tilawa ka ce wai ai kai ba za ka iya rayuwa bane sai da ita a wannan kuma kana da bukatar asibitin tabaku su dan duba kwakwalwarka ko bangaren dama ko hagun akwai dai dan yar matsala kila disconnection aka samu ko amma ba haka ba za ka ce akwai matar da in ba ta ba za ka rayu ba ba ta ita za ta iya kallon ka ta ce in ka haihu ka sake ka ko ta kalle ka ta ce duk duniya ba wanda ta tsana irin ka ya ka iya to kai ma sai ka ji a hankali to amma matar aljanna za ta nuna maka kaunar da ba za ka iya rabuwa da ita ba kai ma za ka nuna mata kaunar da kai ma ita ma ba za ta iya rabuwa da kai ba sai ce waɗannan ni'imomin a urban atraba ko kuma matan nan aka yi su tsara rakin juna jam'u tir ai mustawayatun fisilli dukkanin su shekarun su daya ko mata nawa za a baka aljanna ba fasa kan uwar gida ko kazan a nan duniya akwai mulki da iko na uwar gida wanda ita saboda ta kula promotion har ta zama kamar kanuwarka ciwon ido sai haƙuri dai idan ka taba ta transformer garin ka taba kowa zai ga bulab din shi na rawa ce da an taba transformer ada sa ba barayi bane ba barayi bane komanda in chim ne to tana da supporters kuma dai za ka ga lalata sai kira ka daga office a ce transformer ko fa ana dan taba wayoyin a daina da Allah dan ya zauna lafiya transformer tsada gari shi ba da kayya sai za ka ga in mace uwar gida aka dade da ita kana zaune a kwar gida sai dai ganta da lullubi san gidan za ta barka yanzu ba izinin ka take nema ba labari take baka da haka kuma za ta jira sa albarkar ka ba ko ka ce to Allah ya sa a dawo lafiya wannan kuma ya rage naka kai kaɗai za ka ci gajiyar haka in ka faɗa ita dai ta shiryo za ta shiga can gidan barka yanzu kanuwar ka ita ma ta shiga can gidan barka sai kai ta dukan ta kuma to ita ma ta promotion ne kai ta nan wurin duk da a musulunci ba wata kujerar uwar gida a shi mai gida zai fi kallon inda da kake ta gani in kai sa uwar gida ta kula da kai to da kakkana can takaddun makarantar kana can da cak ɗinka da yajiya idan uwar gida kuma yar sakaci ce ko yar walawala to ba a yi da kai ba sai ka ta inda za a iya taya ka lissafi da amana ita ce ya haka ka ce ya ba haka ba to ya ba haka ba ka ce to ya haka har ta gane abin da kake so ta gane in ta dawo hanya shi kenan to amma dai kuma wadda aka yi gwagwarmaya da ita ta sha bamban da wadda ta zo daga baya akwai wannan alfarmar akwai wannan alfarmar to waɗannan matan su gaba ɗaya an cire wannan urban attaraba tsara rikin juna ne li ashabil yamin li ashabil yamin sullatun min al-awwalin وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب ashabu to shimal waɗancan ni'imomin da ashabul yamin an tanade su ga ma'abuta dama wanda silatu an sha'ana hunna aw ja'alna hunna sila ce ta wancan inna an sha'ana hunna insha'a kamar ci gaba ne wannan tanadi an yi wa ma'abuta dama ne daga ina za a samo su sullatun min al-awwali tawaga jama'a masu yawa daga jama'ar farko wa sullatun min al-akhirin kuma jama'a da yawa daga jama'ar karshe wasu malai suka ce me ake nufi a haka wasu suka ce wannan karan ana maganar iya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ne bayan annabi ya roƙa sai aka yi mishi wannan alfarmar cewa waɗanda za su samu wannan ni'imar ma'abuta dama ne to daga ina za a samo su za a ɗibo da yawa daga cikin magabata alƙurunin salatatu na mufaddala sai a ɗibo mutane a nan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da sauransu sannan sai a zo al'ummar ƙarshe sai a sake ɗiba da yawa wasu malamai suka ce a'a tun daga kan annabi adam har al'ummar annabi sallallahu alaihi har al'ummar annabi isa alaihi salam sune za a ɗiba da yawa in aka zo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sake ɗiba da yawa saboda mu ma mu shela wannan girmamawa ce a je kawai dan a abin nan a girmama mu sai a ɗibo mana mutane da yawa wannan girmamawa ce da mun yi ishara zuwa gare ta jiya cewa ibnu alqayyim a cikin littafin shahadar arwa ya tattauna ta da fadin gaske sai ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal sai ma abuta hagu suwa ne ne ma abuta hagu suwa za a yi bangaren hagu da su suwa ne ne za su zauna a a suwa ne ne za a ba su littafan su a hannun hagu to su kuma ga sakamakon su fi samu ne في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم waɗannan mutanen fi samumin suna cikin wani iska mai zafi rihun harafin minan nari kan fuzu fil masa duk inda wata kafar gashi take a jikin mutum to wannan zafin yana ketawa wahami sannan suna da ruwan zafi ma'un shadidul hararati suna da ruwa mai tsananin zafi wa zillin sannan suna da wata inuwa miyamu ta bakin hayaki inuwa ce da aka tanada amma mutum na zuwa saitin wurin da bakin hayaki aka yi ta murtukakken hayaki wanda shi kan shi guba ne shi kan shi zafi ne shi kan shi tada fata yake yi to sai a ba su wannan inuwa Allah da guda mana abin da ya sa ya mana ya mana ya musu aka labari ne dukhanun shadidil harara wannan inuwar labari ne ba ta da sanyi ka gairihi min zilali kaman wani tanar da sauran inuwa a kaida in zafi yayi zafi sai a tafi wajen inuwa wala kari sannan ba ta da kyau ba ta da kyan gani ba ta da dadin zama ta annoba ce ba ta karimci ba me yasa Allah ya masa ka innahum kanu qabla zalika mutarafin sun kasance kafin haka fi duniya a duniya mutarafina mutana'imina masu rayuwa ce ta kwalisa na'iman wata irin rayuwa ta ni'imar da ta wuce iyaka za ka ga saboda suna da wadata za su yi komai na abin da ya wuce matsayinsu an sahun rabbuhum wa khaliqahum da an sahun rabbuhum wa khaliqahum rayuwar ni'imar da ta sa suka manta da Allah shi yasa Allah yake ce musu nasullaha fa nasiyahu sun bar Allah kawai sai Allah ya fita harkar su to haka ne lahira su gane ma wannan azabar aslan in aka ba mutum ni'ima so ake ya ci gajiyar ta wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah yana so idan yayi maka ni'ima ya gani ai sai sa ma za ka Allah na lissafin ni'imomi da kai shi haka zaga yana ta lissafo mana wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun thamaniyata azwaj min az-za'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn min al-bakar ithnayn min al-ibl ithnayn wa min al-bakar ithnayn dangogin ni'imomi ne Allah madaukin sarki yake lissafa mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kiddige ni'imomin da ya muku ba za ku iya ba to waɗannan mutanen sai suka rike dukiyar da aka ba su a matsayin abin su yi alfahari ku cika baki kawai ke rayuwar kwalisa ba sa la'akari da wasu abubuwa abla dan abbas yana da akwai hadisin da ya samo mana daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa musu cewa in Allah ya baka wani abu ko ma menene na baiwa to da biyu Allah ya baka inda za a gane muka ce da biyu kaza aka ce honorable fa ya bashi mashin amma da biyu ya bashi to za ga mutane sun fara wai ga ayi bayani da biyu dan Allah ko da biyu dan ya murda zabi ya ce kai ai da zai mai mashi murda zabin nan ba za su iya make shi talakawa sun hassana to shi ma Allah da biyu ya baka ne da biyu ka amfana shine na farko kuma lallai ka amfana shi yasa Allah ke karbewa wani lokaci ya ba makauta an ba ka kawai mutane ba abin da ya lame ka da an magana ka ce mutane banzaye ne ga abubuwan samun kuɗi nan sosai ni yanzu da bar da aikin yi ka don rana ce na sami jan bakwai wai shi yana ga wayan shi ne to sai Allah ya ce a wannan bari a lanka na mai ko darasin firamare ne kana kallo abubuwan za su yi ta tafiya in ma Allah ya ga dama ya maka shigo shigo ba zurfi ya ziga ka tafe barkono ba dari da ashirin duk kudin ka kwashe ka tafe barkono yanzu ba akwai suka ciwo bashi a banki suka sai masara ba saba'in saba'in ko yanzu sai ka bada haƙuri kila baka talatin da biyar rabi kuma ƙarshen tana tafiya tana ta rage kwaliti nan gaba ko kajin turawa aka yi mawa za su ta faɗa sai an rena ta kasar nan hukumar kare haƙƙin dabbobi ta zo najeriya to yanzu kai da kanka za ka auna ka sai kayan miliyan ɗari biyu amma yanzu iya tsadin su miliyan ɗari ga banki kuma sun fara ta soka ka canza layi bibiyan ɗinka na nan akawun ɗinka zai ya zama baki buɗe kuɗi ko na likafan ya ka turo maka sai sun tare wani na kwatakwar baban shi ya sai ce wani zan turo maka dubu ashirin a sai likafan yi kana kokarin ka taimaka mashi bar in turo maka ofe ina ya tura a ɗayan sai dai ka yana ya turo maka sako na sa maka a akawun ɗinka sun rage asara ko sun rage bashi ko don su a wurin sa ba asara ba ne don Allah ya ga dama haka zai maka akwai maka ilhama kai wata dabara sai maka ilhama so sai ka fara wani abu sai ka shiga sai ka fada to Allah haka yake yi zaka ba amma Allah dabara da biyun da ya baka kai ka amfana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith din ni'mat da Allah ya maka ka ba da labarin ta kuma yana so in yayi maka ni'ima ka ci gajiyar ta ke yasa zaka yana cewa alladina idza anfaqu lam yusrifu in kana da wadatar karka wuce gona da yayi amma walam yaqturu karka yi kawo matsalul gani zulmun kaunan mai shi zalunci ne kana da kudin da kullun za a yi wa mata odar kilo biyar na nama sai ka basu da kilo biyu na kifi suna ta karni ka ta amana su dan lahira suna da kes da kai a matsalolin kitchen a matsalolin kitchen Allah tambaye shi kifi ta danna mana shi kuma ba ahalin kibi ba ne kai kasan inda Allah ya kowa ya ci kibi ne ba zai halitta saniya ba ba zai kaji ba da a tudo kifin ma'ai mana kifin tudu ma irin masu yawo a tudu sama da aka sai aka wo kibi aka wo nama komai aka wo kowa akwai na aje shi yanzu ko wanda da dare in ka taho za ka ga in ka taso daga bizar ka ga wasu sun kewaye wata mai wala arzikin kenan in ka zo nan su kairo kuma ka gana ta fakin an cika wurin in ka je 5G ma za ga habba wurin fakin kowa ya karfi shi kenan wani kuma na nan jikin wata mai tuwo yana jiran ma a wani ya ci ta sa mashi guda ɗaya amma ta ɗan saniyar da yawa duk da gangan Allah ya yi kuma shi ne kawai zaman lafiyar mu to ka ga yamma idan ya baka ka riƙe kai baka ci ba akwai wanda ma ko ci ba sa yi ba kaurowa irin masu kudin lukudin nan ba sa ci to sai Allah ta na sai ce wannan to bai ma san abin ba sai ya ba wani ya ya da san maka ya ji kana ta bada labarai lokacin muna kaza muka je China duk wannan daga baya ne da ka rubuta littafi ne irin yadda manyan kasan da ke yi ko in suka gama tenuwa su sai su rubuta littafi sai ta ganin wasu labaran ai ta tukar juna ai ta fasa kwai na ba san jami'a bolin biyu na yin rufa yin shafi wajen ɗari tara to haka rayuwar take don Allah ya baka ka amfana da shi to su waɗannan mutanen da aka ba su sai suka kauce daga karantarwar addini amma da in ka ji daɗi ba laifi ba ne ba laifi ba ne wani yana ta kukan me zai ci kaɗan shafa mashi dubu biyar ai ka yi ƙoƙari sai ka wajen jirgi ka tafi umararka ka biyo ta ingila ko dubai ka yi saye saye ka dawo gida ba wanda zai ce gambe shi kenan dan wani yana kwana bai ce kai kuma sai ka ada mashin ɗinka kai maka tafiya a ƙasa a ya za a zama yan ƙasa ai akwai dai na ƙasa to shi yana ciki ya yi haƙuri godiya zai wa Allah sai Allah ya waiwaye yana sanar da shi dama to wa'annan mutanen suna banna da dukiyar da aka ba su wa kanu yusirruna ala al-intilawi kuma suna dogewa suna nacewa akan zanibi mai girma shine shirka harkar shirka tsafata tsafaci boka zuwa wajen bokaye sihirce sihirce kungiyoyin asiri sai kawai mutum ya je ya fada ta tayi ba fa za ka yi cin zabe ba sai kayi kaza ba za ka yi zabe ba sai ka sai kayi kaza akwai wani mai addini ya je jihar ya fito takarar sanata zaɓe ya matso shi din an fita kamfen da lokacin sallah shi zai fara zuwa ya yi ƙoƙarin yin alwala to kaga kuma yan abiyari ma a sha jaujiya dole kai sallah ko ko baka da tsarki kila to shi kenan sai wasu suka same shi a gida suka ce ranka ya dade zaɓe ya kusa saura wata biyu zaɓen nan ba zai taɓa ciwuwa ba sai an yi aiki ce wani irin aiki suka ce dole sai an je gun malamai ya ce bai gane ba kaza aka zana maka dungu kai tace baka gane bane har sai ya fito da karatun ai dole ba sai an miƙe tsaye kace ban gane ba sai an fa miƙe tsaye duk ban gane ba gashi muna tsaye shi ba shi sai an je gun malamai to ban gane malamai sai sun yi aiki kace ban gane ba sai sun yi duba sai ban gane ba sai sun yi tsafi kace to yanzu na gane ba zai yiwu ba ba su da rabo wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda dan sihiri ya lego bai cin nasara ko ya ci nasara nasara ce ta halaka to wannan mutumin mai addini suka ce mashi wallahi sai an yi tsafi da yake cin zaben nan in ba haka ba wallahi tallahi ba za a ci ba yace shi ko ya sai ya janye kawai sai ya janye in hakura yi ya hakura suka ce mashi ai sirrin kenan ka zo ka san yadda za ka yi malamai ne za a je a gani sihiri ne kala biyu ake yi ka wurga ma wani sharri in ya wurgo maka aljanun ka ci tare shi amma in ka ka tangu da azkar sai ka jaraba to wayannan mutanen suna dogewa ga yin shirka wa kanu yaquluna wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم daga cikin laifukan su kanu ya kulu na sun kasance suna cewa idza mitna wa kunna turaba yanzu idan muka mutu muka zama turbaya wa ibama muka zama rubutugaggun kasusuwa a inna la mab'udun yanzu akwai wanda ya isa ya tayar da mu ya dawo da mu lafiyayyu har ai mana hisabi aka ce masa haka ne kalu sai suka ci gaba da ta awa aba'un al-awwalu to yaya labarin iyayenmu na farko su din ma za a iya dawo da su sai Allah yake mashi kul ka ce masu innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum da na farkon da na karshen lamajmu'una ababen tattarawa ne ila miqat yawmin ma'lum zuwa wani lokaci wanda yake na wani yini sananne shine yawmul qiyama ranar alkiyama wannan shine irin izgilin da kafirai ke yi sai ce wai ya za a yi mutum ya mutu kashi ya rududduge wai Allah ya kashe shi a suratu yasin wani kafiri ya je makabarta ya je ya tono kashi kashin da da ka taba sai ga kashin na murmushewa na wani mai ɗaruruwan shekaru da mutuwa kawai zo ya samu annabi ya murza ya murza ya murza kaman alli mara kyau ya ce mai yuhu yadda izama wahiya rame manzala da kake ta tuciya yanzu wannan kashin waye sai ya raya shi duk duniya kul yuhuyi sai Allah ya ce mashi kul ba ta amsa yuhuyi hallazi an sha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin ali ka ce wannan da yayi ran da yayi mutumin da babu shi to shine zai iya dawo da shi a karo na biyu kuma wa huwa ahwanu alayhi ma ko zai ma fi sauki in ma da ana kwatantawa da wahala ko sauki to kafirai na da irin wannan izgilin to amma kuma ba zai hana dai Allah ya tashe su ba shi yasa idan aka tashe su za su yi Allah wadai da rayuwar da aka yi musu tashin su na biyu sai za ka suna kiran bala suna kiran banuwa da halaka da tabewa da kunyata suna kiran wailun suna kiran waila alwailu shine halaka alwaila kuma kunyata irin abun kunya haka to sun yi abun kunya la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum dukkanin su za a tara su a wani yini wanda Allah zai hada mutane a wannan rana shine ranar alkiyama kuma innakum ayyuhal thumma innakum ayyuhad dallun almukazzibun لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نعم وسأل الله يشي قوة النمتاني thumma innakum sannan ku bayan wannan ku dinnan da zamu tayar ayyuha dhallun almukaththibun ku wadannan ma batattu masu ƙaryatawa to la akiluna min shajarin min min zaqqum lalle sai kun ci bishiyar zaqqum zamu tayar da ku a ranar lahira mu banka maku bishiyar zaqqum inna shajarata zaqqum ta'amul asim Allah ce lalle bishiyar zakum abinci ne na masu saba ma Allah kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamimi khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim haka da tilas sa mutun dole dole sai ya ci zuk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtaruna wannan shine abin da kuke karyata kuke musu to wannan bishiya wata bishiya ce da ke fitowa tsakiyar jahim ko jahannama haka za ta tsoro ta yi ƴaƴa marasa daɗi haka za kira ɗan adam na tilasta musu siyasin kiyayen ya ci to sai kun ci wannan bishiyar fa mali'una min halbutun sai kun cika tukkunan ku da wannan bishiya cin abincin da mutum na ci yana wargaza mashi ƴaƴan hanji la ya'kuluhu illa al-khati'un kenan ba masu cin irin wannan bishiya sai masu aikin ganganci aikin sabo da gangan a duniya ya ce fashari wuna alaihi kuma za ku sha a kan wannan bishiyar zakum ɗin min alhami za ku sha ruwan zafi bishiya ce ita kaɗai guba ce bala'i ce a ciki mutum na gama ci ta ce kuma ga koguna da tuluna da abin nan duram-duram da ruwan zafi shanye su to an ci kaya kamar yanzu misali a ce ci taruhu guda ɗari ka sha jarka da ita ruwan zafi to dole za a ci bala'i bisa bala'i wa iyaka gisu yoga su bai ma'in kalmuhul bayan sun gama shan wannan a yanzu an zo an matse su ne ko sai kuma su ce cikinsu na masu zafi da Allah a ba su wani ruwa wai kila wancan da suka sha yayi masa zafi to bari su sha wani wai yattaqi su yoga su bi ma'in kalmuhul yashwi wujuha sai a basu wani kuma saboda bala'in shi kwaya fatar goshi yake yi yashwi wujuha bi isa sharab wa sa'ad murtafaqa tir da abin da suke sha tir da wurin da suke shakatawa saboda sabon Allah da suka yi Allah ce fa sharibuna haka zaka ga suna shan ruwan nan shurbal himi shurba ko sharba duka masdarai ne guda biyu na shariba yashrabu sharban wa shurba shi yasa duka biyun akwai su a riwaya fa sharibuna sai kaga suna shan ruwan shurbal him irin shan raƙumi mai tsananin jin ishi jam'u haiman lizzakari raƙumi abin nan wanda ya daɗe bai sha ruwa ba duk da juriyar shi a ce raƙumi ya yi wata biyu bai samu ruwan da ya sha ba waɗannan sai ka kayi shi wuri cewa ya sha ruwa kuma ya samu ruwa to irin wannan shan da zaka ga yana yi ba ƙaƙƙautawa ba ɗaga ƙafa ba cire baki a numfasa yana sha har kana jin wani saukan ruwa haka za ka rika shan ruwa irin shan ruwan raƙumi mai jin tsananin kishi Allah ce haza nuzuluhum yawmati هذا نزلهم يوم الدين wannan shine abincin da za a tare su da shi ma addahu ma addalahum abinda Allah ya tantar musu yawmaddini ranar karbar sakamakon su mummunan nan shi sai a ce to shikenan ga sakamakon ku ga irin abin da za ku haɗu da shi na azaba na'am نحن خلقناكم فلولا تصدقون yace nahnu khalaqnakum Allah ce mu ne muka halicce ku awjadnakum min adamin mun samar da ku daga babu falawla tusaddiqun hal la tusaddiqun dan me ba za ku gaggata haka ba zaka wani zaka yadda ka san shi yayi kanshi shi nan jin shi yake ya haɗu to wannan ko mai takaitaccen tunani ne amma duniyan nan ma cike take da darussa da abinda zaka ji to ai kai kaman kai kai kanka ayya ba kai bane lalle akwai wanda yayi ka lalle akwai wanda yayi ka yasa ko manyan kafiran wani lokaci take sun ce lalle duniyan nan duk da dai ba Allah amma akwai wani abu da yayi da yayi ta akwai wani magana su akwai wani abu gravity akwai kai ta kanaka ne to duk wannan abin da ka kira ga ya kai mu mun ce Allahn da ya yi mu shi ya yi waɗancan gravities ɗin kuma shi ya yi kowa kai kuma ka ce ba Allah amma akwai gravity in ga in kai kaza in ka je waye in ka je waye duka wannan ikon Allah ne nahnu khalaqnakum falaw la tusaddiqun dan me ba za ku gaggata ba bil ba'ati da tashi idil qadiru ala al insha'i domin wanda yake da ikon farar da halitta qadirun ala al-i'adati mai iko ne akan sake sabunta ita wannan halittar afara'aytum ma أفرأيتم ما تمنون أأنتم takhluqunahu أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبعوثين bimasbuqin kuma nahnu bimasbuqin نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمب وما نحن sai بمسبوقين Allah madaukakin sarki ya ce afara'aytum ma tumnun wai ba ku ga abinda kuke kwarara shi ba turiquna kuke zuba shi min almani fi arhamin nisa'i mai ruwa ruwan nan da ake cewa mani wanda kuke zuba a mahaifan mata wai ba ku kalle shi bane da kuka kalla me kuka gano shi shi din ne yake samar da mutum da kanshi ko ko akwai wani iko da horewa daga baya in ka ce shi ne to don me idan aka zuba shi a kwalbar da tafi mahaifar ita matar kyau da tsada don me bai zama mutum don me ne me yasa Allah ce wai ba kwa ganin wannan dugun maniyi ne Kai, Allah ya aje hikima to sai Allah madaukin sarki ya ce a antum taqluqunahu shin idan maniyin ya shiga mahaifa ku ne kuke mayar da shi mutum ku halitta shi am nahnu la khaliquna ko ko mu ne masu halitta shi wane ne amsar ita ce Allah kai ne Allah kai ne kake abin nan halitta mutum tun mutum na ciki ranar da mutum ya shiga ciki tun a ranar Allah zai aiko da mala'ika kamar da Ibn Qayyim ya faɗa mala'ika da ya shiga ciki ya ce to Allah ga wannan ɗan a hadisin Abdullah dan Abbas kuma kaga an ce mana in ya kai kwana 40 ko radda ya cika kwana 40 sai mala'ika ya shigo sai Allah ce sai mala'ika ce Allah ga da na shigo cikin namiji za mu rubuta ko mace har a lokacin ba a san meye ba kuma a ranar kwana 40 ba na jin da likitan da zai gane namiji ne ko mace yasa mace ta je awo ranar da cikin ta ya kwana 40 sai su yi mata dabara su rena mata waye ta ce bayan wata hudu ki dawo wato lokacin cikin ya shiga wata na shida ta gama nuna ta gama nuna da ya leka zai ce namiji ne dubu hudu ke biya namiji ne to ni ka faɗa mun rinda ya kwana arba'in namiji ne ko mace zan ba da dubu ɗari sai ta ba zai gane ba kuma a lokacin an gama komai namijin ne ko macen shinin ne ka ce maki biyu ne ko kuma rinda ya ce maka namiji ne bayan ciki ya wata shida wata bakwai in ka tambaye shi wata firamare zai yi sai ya maka shuru wallahi da zafarar da yaron zai yi ba wata sana'a zai yi zai maka shiru waɗanda tafiye-tafiye zai yi waɗanda ayyuka zai yi shiru likita zai maka to dakta wai yaron nan da ke da wata shida a cikin mahaifiyar shi dan wuta ne ko dan aljanna sai ka ji ya kira cin security na asibitin ga wani mahaukaci ya zo da matar shi ku yi gaba da shi ko a kai shi tashin masu tabuwar hankali kuma yana da gaskiya so yake nuna kai fa gajiyayye ne to a antum takhluqunahu ku ne kuke halitta shi am nahnu khaliquna ko ko mu ne muke halittawa amsar ita ce Allah kai ne Allah ce nahnu qaddarna bainakumul mauta mu ne muka tsara ko kaddara mutuwa a tsakaninku mu ne muka muka sanya mutuwa a cikin kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai sai ta dandane mutuwa kullu man alaiha fan duk wanda ke kan doran kasan nan sai ya kare kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un duk wani da ka sani da ba Allah ba sai ya zama babu shi sai ya mutu sai ya halaka aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta same ku ko da za ku shiga lunguna da zakuna Allah sai ta zakulo ku ta finciko ku ta dauke mutum sai yasa za ga malaliyu na mangi ko za ta zo maka ko ina ne ko kana tsaye ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangara ne ai da na marudu bai mace ba ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko mara kwabo ba gobe ma fir'auna wai shi san dagawa ba kamar shi can cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba umarun dalla da korau ya mace a koma su sallau ya wuce har ɗan shi kwaso ba su ɗan har yau a zazzau su a bashe ina aliyu babba duk sun wuce yau ina sarkin musulmi Musa ko Abdulsalami, Samba ko Abdulkarimi sun wuce wannan mukamin baka san ɗaya wanda ta rage ba. Sun wuce sai ambatansu, sai tunanin dukiyarsu, kyan adonsu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu kan ba zuri'ar da sun bari ba. To haka duniyar take. Kowa lokacin shi kawai yake jira, sannan karkace da ciwo ake rasuwa ba alaka tsakanin ciwo da rasuwa sai dai in ciwon na da alaka da sababi mutuwar kwaya ɗaya ce amma sabubban ta na da yawa sabubban na da yawa kowa da irin sababin shi kuma kowa bai san da zai rasu ba bai ma san sababin ba shi yasa zaka wani ya gama jinya sai ya zo kuma abincin da ya fi so kuma ya makare shi ya mutu shikenan ko da ka kowa zai rasu Allah ce mu ne muka tsara mutuwa mutuwan nan kuma ba a kai ta wani ofis a Abuja ba a ce su rika indozin mutum na fadin wane ya je ke za ga duk girman mutum sai ka dace ya rasu wasu ke sama Allah rashin kunya shekara fa hamsin da hudu to me ma yayi me yayi ma Allah to shi Allah zai mashi wani abu to kai mai fadar wannan magana to jinjiri da ya mutu shi ko me yayi ba gara ma wannan ba har ba ya zama babba ba ya daddana ma har ya zo gabar ma da likitoci sun fara mashi wa'azin kasa a rage kaza a rage kaza a rage kaza ita ka karanto maka mai dadin da a tattara masu dadi dadin a ce dukka wasu wanda ka fi tsanan a ce dukka koma musu sai ka san yadiya sai ban san yadiya ba to ka binciki yadiya duk sati ka ci yadiya su uku a daka da kuli a dan yanka tarugu da green pepper to nama ba dai wuyu karka hada da nama ka hada da hanta zai za ta lalata chemical din da ke ai ta jan maka kunni wa azuzzukan kasa to wannan mutura Allah ce mu ne muka kaddara ta wa ma nahnu bi masbuqina kuma ba wanda ya isa ya gagare mu shi yasa tunda aka yi duniya ba wanda ya taba tsallake ajalin shi kowa ajalin na zuwa sai ka ji kawai an cewa na yaro shi yasa aka ce mutum yayi tanadi saboda ya san babu makawa sai ta zo wa ma nahnu bi masbuqina wa ma nahnu bi ajizina ko bi ina bi ajizi bi mu'jizin ko bi ajizin na'am على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون يتي على أبسا أي أن أن أن أن نبدل أمثالكم muna karɓar rayukanku ne domin mu musanya wasu masu kama da ku makanakum a wuraren da kuka bari a gurabun da kuka bari wannan shi a kumfi ma la ta'lamu kuma domin mu je mu samar da ku mu rayar da ku a wani wurin da baku sani ba kenan Allah shike replacement shike daukar sabbi shike aje sabbi shike retire shike daukar sabbi in Allah ya ga dama a canza gwamnati shi ba sai yi zabe ba wata hukumar zabe ogan ne kawai zaka dance ya rasu oga ya wuce sai ka zance mataimakin nan nashi da ba sa shiri wanda aka mayar safaya kaya ko yanzu shi kuma za a zo a rantsar matar wancan kuma a ce an ba ta awa hudu ta bar gidan gwamnati ta bar gidan gwamnati da za ka ganin ta da kyar ake amma sai ka ganta a gidan karbar gaisuwa kusa da kofar shigowa don kowa ya ganta first lady ta zama last lady sai ta so ku zo ku yi hira ce lokacin muna gwamnati a japan an yi rasuwa ba haka suke zaman makoki ba wurin kira da nan ba japan ba ne munan musulmuna ne japan kafirci suke yi sai ta ba da labari in kun ji haka kawai wanda abinci ku ba ta mai dan daɗi daɗi irin wanda ta fi sabawa da shi to allah ya ce mu muna yin haka ne don mu kawar da wasu mu kawo wasu a gurbin wasu to haka muke yi ku kuma da muka karba wasu shi a kun fi ma la ta'lamu sai mu je mu tayar da ku a wani wurin da ba ku san yaya ma abin yake ba yana ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata anan sai mu tashi wala qad alimtumun nash'atan ula abinda yake na daidai Allah ba lada kuskun da ke cikin Allah shi ya fi fasbiyanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 这不是我们家的问题了。